ونسل ونسل ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام
yau muna 20 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'usulun talata wannan shi ne karatunmu na nawa da goma sha hudu mana yi ce almartabatu tsarika matsayi na uku da ke ga addinin musulunci al'isar shi ne kyautatawa al'isar rukunin wani shi bishiki ne guda kawai wa an ta'budu Allah ka annaka tarahu shine ka bauta ma Allah kuma kana ganin Allah wa in lam takun tarahu in baka kasance kana ganin Allah ba fa innahu yaraka to lalle Allah na ganin ka wato shine ka bauta ma Allah tuku ka bauta ma Allah matuƙa ka sadaukar da rayuwarka gaba daya wurin bauta ma Allah saboda mai saboda kana ganin Allah na ganin ka duk inda ka yi saboda ka duk wani abu da Allah yake so ka yi to za ka yi duk wani abu da Allah ba ya so ka yi to ba za ka yi shi ake ce mai ihsani ihsani kuma wato ya kasu gida biyu a wurin aiki akwai isari tsakaninmu da Allah shi ne mu kyautata bautanmu ga Allah su wani mu bauta mu Allah da tsantsan tsarkake ibada ga Allah duk wani abu da zai gurɓata mana ibada ko ya rage ladanta ko ya sa ba za mu iya kaiwa inda ya kamata mu kai cikin ibada ba to ya kamata mu guje ma wannan abu shi ne kyautatawa a cikin bauta mu Allah su wani kyautatawa tsakaninmu da mutane shi ma bauta ne wannan tsakaninmu ne da mutane cuɗanya da muke mu'amala da muke harkoki hada-hada da muke da mu da mutane yau da gobe zamantakewa ka da iyalinka zamantakewa ka da ɗiyanka zamantakewa ka da iyayenka zamantakewa ka da ƙannanka da yayunka da ɗiyansu zamantakewa ka da ‘ya'yan ‘yan uwan mahaifinka da mahaifiyarka da su kansu ‘yan uwan nasu. Wannan zamantakewar da za ka yi, to ya kamata ka yi mai kyau wadda Allah ya sanya ka. Wadda manzala sallallahu Alaihi wasallam ya koya maka, ita za ka yi. Da kai da makwabci. Yau za ka ga mutum, amma in ka ga mutum ba, wato yau abinda nake so in ce yau mu'amalar mu cuɗanya mu yadda ya kamata ce muna kyauta mu juna babu wani sai dai abinda ba a rasa ba tare ka lalace ba to amma duk lokacin da ka ga mu'amalar mutum da matan shi ko matan shi da ɗiyan shi ko ɗan uwan shi ko ɗan uwan baban shi ko makwabtan shi ba ta da kyawu to in an bincika ma da shi da Allah Muhammad ba ta yi. Saboda ya ba wani abu wani, Allah da ya ce mu kyautata an za mu bauta mu shi ya ce mu kyautata mu mutanen da muke tare da shi. Kudan mi za mu yi wani mu bar wani. dan mi za mu yi imani da sashen littafi mu kafirce mu sashi to kenan kaga wannan da muna yin shi to za mu yi wannan domin wanda yi wahala shine wanda ke tsakaninka da Allah ya yi wahala to in kaga mara wahala ba a yi shi da to wahala ma ba a yi shi to mara wahala ba a yi ya ba a yi mai wahala don haka dole mu gyara dole ne mu'amala mu ta zamanto mu'amala ce kyakkyawa Allah ta'ala ya yi umarni da kyautatawa wurare da dama cikin alƙur'ani Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa kuma Allah ya ba mu labari cewa masu wa'azi sun gaya makaruna wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka da haka kenan dole ne mu kyautata tsakanin tsakaninmu wato harkokin kudi sun shiga tsakaninmu kasuwanci sai da saidawa duk mu'amaloli gaba ɗaya na rayuwa ya kamata mu kyautata auratayyar mu ma ya zama to akwai kyautatawa saki na aure ma akwai kyautatawa a ciki duk wata mu'amala da zamu tsakaninmu da mutane wajibi ne mu kyautata wannan mu'amala kamar yadda tsakaninmu da Allah dole ne mu kyautata ibada ga Allah subhanahu wataala in za mu yi sallah mu yi sallah kyakkyawa in za mu azumi mu yi mai kyau in za mu yi sadaka mu yi mai kyau in umara za mu yi in aikin hajji za mu yi in za mu yi zakka mu yi mai kyau duk abin da za mu yi ni kyakkyawa saboda wannan matsayi ne da Allah subhanahu wataala ya ba mu umarni mu yi to kar mu yarda a baro mu baya wurin kaiwa ga wannan matsayi to da haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara al-ihsan kamar yadda malaika jibril ya tambaye shi me ihsan ya ce al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah ma'ana ka bauta ma Allah tukuru matuƙa kokarin ka kamar ga Allah nan ga ka ga Allah kana bauta mai kuma haka nan ne ga ka ga Allah sai dai shi yana ganin ka kai ba ka ganin shi to ka mai da abin kamar kana ganin Allah Allah yana ganin idan kuma baka kai wannan matsayin ba to shi kenan ka sa cikin ranka cewa ba Allah yana kallon ka ba duk inda kake to kaga idan ka san ka shigo wani wuri akwai kyamarori da an lullika su ko'ina suna kallon ka kaga ba za ka yarda ka yi abinda ba daidai ba cikin wannan wurin dole ka kiyaye ko ba haka ba to duk ɗan adam yana tare da Allah Allah na kallon shi kuma Allah ya haɗa shi da bayan shi bayan tsare ka yau abin da kake su rubuta kaga in kana kawo wannan to za ka yi abu mai kyau yadda Allah yake so. Saboda ka san wanda ya saka wannan abin ya tsare ka da kallo. Idan kuma ka sa abu ba da kyawu, to ba za ka yi ba saboda ka san wanda ya hana ka yana kallon ka. To kuma ga mala'iku an maza maka. Sun tsare ka suna rubuta wanda kake faɗi wanda kake aikatawa mai kyau ko mara kyawu. kuma ga shi Allah subhanahu wataala ya rataya maka tsuntsu tare da kai wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura kowane mutum an rataya mai warkoda ce na'ura ce wadda take yin anasaran da abin da kake faɗi duk abin da kake faɗi tana rikewa ranar kiyama sai Allah ya hiddo maka shi kamar da ake sama na'ura ta yi doi bayanai ko a sama ta kile abinda ke cikin kila na aka ka zaɓi wanda ake so sai ta yi doi ta karbi ko ba haka ba ta haka za a yi ranar alkiyama na'urar da aka lika ma sai Allah ya ce ta koma ta karbi a baka ta ta karanta ba ai kara ke ta baka ta ba mi nafsi ka yau ma'alaika hasiba ka karanta littafin ka da kanka Allah sai mu gyara mu ci gaba da gyarawa Allah taimaka mu ودليل قوله تعالى دليل شيء مغنى الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا للي ألا ناتارد وأن بسك بدو كش تارد تا تمسمى ba tare ce ta jiki da jiki ba haka ne ko? yauwa kamar yadda mutum zai kira ka daga wani wuri ne sai ce wani ra'ayin da kai kai shi ina tare da kai kaga yana can yana can da kai kana Nijar amma cewa yana ni yana tare da kai da goyon baya da kama maka da baka shawarwari to haka Allah subhanahu wataala yana tare da duk wanda ya ji tsoron Allah tarayya ce ta musamman tarayya ce ta karfafawa ta taimakawa ta datarwa ta kama ma mutum ya yi rayuwar shi lami lafiya a cikin addinin musulunci to duk wanda ya ba Allah subhanahu wataala Allah na tare shi wannan fa'ida daga cikin fa'idodin kiyaye dokokin Allah wallazina hum muhsinun masu tsoron Allah kuma su ne waɗanda suke masu kyautatawa to su ma Allah na tare da su wannan fa'ida ce daga cikin fa'idodin kyautatawa duk mai kyautatawa to yana tare da Allah bayan Allah ta'ala ya gaya maka cewa inna Allah yuhibbul muhsinin ka kyautata Allah yana son masu kyautata wannan ma fa'ida ce daga cikin fa'idan mutanen da suke kyautatawa duk wanda ya kyautata to zai samu soyayyar Allah kuma zai samu tarayyar Allah subhanahu wataala cewa Allah na tare da shi wa qawluhu ta'ala da kuma maganan Allah subhanahu wataala da yace wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim ka dogara da Allah ta'ala wanda yake mabuwayi kuma mai yawan jinkai ba na karka dogara da wanda ba da wannan sifa ka dogara da Allah shi kadai karka dogara da duk wani mutum don matsayin shi dan uwanka ne in mai daraja ne ka bashi darajar da Allah ce ka bashi in mai girma ne ka girmama shi kamar yadda Allah ya umarni ka amma karka yadda ka dogara da shi ba a dogara da kowa sai da Allah ba a jingina da kowa sai da Allah subhanahu wataala ma'anar dogaro da Allah shi ne ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala duk abin da za ka yi mai kyau ka nemi taimakon Allah ya kama ma ya sa ma hannuwarci shi yake ce ba mi dogaro da Allah duk wani abu da kake tsoro ya same ka to ka dogara da Allah ka nemi taimakon Allah ka abin ya same ka shine dogaro da Allah kawai to ba a yi ma kowa sai shi Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam umarni dogaro da Allah wurare da yawa haka mu'mine ma Allah ta'ala ya ba su umarni su dogara da Allah wani Allah ta'ala ce ma annabi wa tawakkala 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara da Allah wanda bai mutuwa wa sabbih bihamdi ka ci gaba da yin tasbihi da gode ma Allah subhanahu wataala وكفى به بذنوب عباده خبيرا ولله تعالى فتوكل على الله كدوغل الله يا رسول الله إنك على الحق المبين لليك كنا أكن قسكيا بيننيا ولله تعالى نبي فإذا عزمت فتوكل على الله idan ka yi niyan aikata abinda za ka aikata wato ka dogara da Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah ta'ala yana son mutane waɗanda suke masu dogaro da shi duk wanda ya dogara da Allah to Allah yana son shi Allah ya zurta mu da tawakkali gare shi sai Allah ta'ala ya fassara sunan shi din na Al-Aziz da Ar-Rahim yace allazi yaraka Allah ta'ala shine wanda yake ganin ka hina taqum a lokacin da kake tashi Allah subhanahu wataala yana ganin ka a lokacin da kake tashi a cikin sallah in ka duka sai rukuyin ka taso Allah na ganin ka in kai sujada ka taso duka Allah yana ganin ka to ka dogara da shi wa taqallubaka kuma Allah yana ganin juyawarka fi sajidina a cikin masu sujada ma'ana duk yanayin da kake ciki ji cancanzawa da za ka yi kana tsaye kana zaune kana tsugunna za ka tashi duka Allah yana ganin ka za ka shiga gida Allah na ganin ka za ka hita Allah yana ganin ka za ka je kasuwa ka dawo masallaci ka yi ta daga masallaci duka Allah yana gani mota za ka shiga moto za ka hawa keke za ka hau duk abin da za ka yi duk yanayin da za ka shiga to Allah ta'ala yana ganin ka me yasa innahu shi Allah huwa sami shine mai yawan ji wanda yake jin komi a lokaci daya wasabi'ul limjari wal ikhfati bi sam'ihi alwasi'i lil aswati Allah ta'ala shine wanda yake jin abin da ya koyu da wanda ya bayyana saboda jin shi wanda yake mayalwaci ga dukkan muriyoyi gaba daya duk abinda kake Allah subhanahu wataala yana jin ka a nan take ba kai kadai ba yana jin duk halittar shi gaba ɗaya alalimu kuma Allah ta'ala shine wanda yake da yawan sani sanin shi yayi yawa a hata bi kulli shay'in ilma ya zagaye sani da komi inna Allah bi kulli shay'in alim ya san komi inna Allah indahu ilmu sa'a Allah ya san shi kaɗai ya sai yaushe za a yi tashin alkiyama shi kaɗai bai sanar da kowa wannan ya kaɗaita da wannan laye alamuha illa huwa ba wanda ya san lokacin tashin alkiyama sai shi Allah wa ya rabu ma fi alham kuma Allah subhanahu wataala shi ya san dukkan abin da yake cikin mahaifu yawan ilimin Allah duk abin da ke cikin mahaifiyan mace wanda namiji ne ko mace yan biyu ne yan uku ne Allah ya sani in suka zo duniya su wane ne Allah dai ya sani minti nawa za su yi awa nawa za su yi kwana nawa sati nawa wata nawa shekara nawa za su yi Allah yana da sanin mana a ina za su zannawa gida nawa za su zauna wa a rayuwarsu. Akwai mutunan da gidan da aka yi shi nan zai zannawa, shi da iyayen shi su rasu su bar shi ya gaji wurin ya ci gaba da rayuwa har sai ya mutu daga nan bai kusa. Duka wannan da Allah ya sani. Ko kuma wanda an raba gado zai ce shi kuma akwai mai bukata a bashi. Shi gaba zai ba a yi zama da wannan mutum ta zai na shi. duka Allah ya san zai haka can bayan ya zanna ya ga abin bayan sai ya datsa wuciya kawai ya gaba sai sai da gidan ya gaba ya raba kudin biyu ya kasuwa da rabi kuma ya bi sai wani gidan kuma aka kwana biyu ya kai shi can tun ana baki baki sai aka yi can ƙarshen gari sai ya jira kuma aka yi ci da mutum ya kare da ya ce wa ya gaba ta Allah ya san wannan gushe-gushen da za ka yi jin duk wannan cikin ilimin Allah ne su wa ma ta jiri yau su ba za ta ci babu wata rai wanda ta san me za ta yi gobe amma Allah ya san me za ta yi gobe dan Allah ya san gobe gaba ɗaya mu me za mu kowa me za yi gobe Allah ya san dalla dalla tun daga fitowar rana hawa da wata har zuwa kwancin mumbin mutu ba Allah ya san kowa bai zai kuma ta diri na sun bi ayya babu wata rai wadda ta san a wani gari za ta mutuwa amma shi Allah ya san Allah ta rawayu da zilul ghaibi shi kadai ne yake saukar da ruwan sama kuma ya san adadin ruwan saman da zai saukar da shi gare mu wannan da yawan kaɗan daga cikin yawan ilimin Allah ne subhanahu wa ta'ala to Allah shine alani mai yawan sani ka dogara da shi wanda yake da waɗannan sifofi gashi mabuwayi yayi ƙarfin kowa sa'annan gashi da rahama kowa cikin rahama shi yake rayuwa to ka dogara da shi sa'annan gashi yana jin kowa sa'annan gashi ya san kowa sai ko bi guda wani Allah ya wuce ce ka dogara da Allah da yake da irin wannan sufa wa ba ta kunu fi shari da faɗin Allah subhanahu wataala da yace wa ba ta kunu fi shari kuma ba za ka taɓa kasancewa a cikin wani sha'ani ba wani hali daga cikin halaye ba wani al'amari daga cikin al'amurra ba za ka taɓa kasancewa cikin shi ba kai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai mumini wanda ya bada gaskiya da annabi da alqur'ani ba yadda za a yi ka kasance cikin wani sha'ani daga cikin sha'anannuka rayuwarka neman ilimi ne kasuwanci ne ba mataka ne na neman matsayi balaguro da inda za ka duk wani sha'ani ba yadda za a yi ka yi shi Allah bai sani ba wa ma tatlu minhu min qur'ani kuma ba za ka taba karanta wani abu na alqur'ani ba aya ce ko sura ko suroyi izhi ne ko juz'i za ka karantawa ko izhi mai yawa za ka karantawa na alqur'ani kai karanta alqur'ani kadan ko mai yawa ko matsakaici ko ba ba ka da aiki sai shi to ka sani cewa duk lokacin da kake wannan karatun to Allah yana sanar da kai wannan falala ce Allah yake gaya mana ta karatun alkur'ani mu zaman to masu yawan karatun alkur'ani saboda imanin mu da Allah ya ta karuwa kuma rayuwar mu ta haske kuma mu gama da duniya lafiya wala ta'maluna min amali kuma ba za ku aikata wani aiki ba daga cikin ayyuka na rayuwar ku ta duniya ko kuma na ibada babu wani aiki da za ka yi sallah ce nafila ko farilla ziyarar mara lafiya sadar da zumunci aiki za ka yi na rayuwarka na fafatakan neman duniyarka don ka tsere da mutuncinka ka samu abin da za ka raba ma kanka da iyalinka asiri babu wani aiki da za ka yi Allah ta'ala ce illa kunna alaikum shuhuda sai mun kasance muna nan akan ku tare muna ganin abin da kuke duk wani sha'ani Allah na tare da kai yana kallon ka duk wani karatu da za ka yi Allah yana kallon ka duk wani aiki da za ka yi ƙarami ne ko babba Allah ta ce yana nan halarci tare da kai yana gani in tufidu na fihi lokacin da kuke ta kutsawa cikin wannan sha'anin ko wannan karatun Kur'anin ko wannan aikin Allah ya ce sai mun kasance muna halarci muna shaida muna nan tare da ku muna ganin abin da kuke aiki duk waɗannan dalilai ne ma da ya kawo din su nuna mu cewa al'insani shi ne an taɓuda Allah ka annaka tarahu, ka bauta ma Allah kamar kana gani, fa in lam takun tarahu fa inna hu yaraka in ba ka ganin Allah to fa Allah yana ganin ka. To ga dalilan na Alƙur'ani sun nuna haka. Wa dalilu min sunna dalili daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam. حديث جبريل المشهور hadisin jibril wanda yake sanannen hadisi mashhurin hadisi gurin manya da kanana an umar ibn al-khattab radiyallahu an daga sayyida umar Allah ya kara masa yarda hadisi ne wanda duk wanda yayi karatu ko na islamiyya ko karatun zauri ya san wannan hadisi sanannen hadisi inda amma ba kai karatu ba dan kana musulmi dan saurari haka ba ka isa shi amma dai ka yi karatu ko da ba da yawa karatun zauri ka san wannan hadisi ko kuma islamiyya to ka karanta shi kuma ka hardace shi duk da tsawon shi saboda hadisi ne na farko daga cikin hadisi wanda mutum zai fara karantawa a rayuwar shi an umar ibn al-khattab daga umar dan khattab radiyallahu anhu Allah shi kara mashi yarda Kala ya ce, Bai da rana, wata rana mu muna julusun a zazzamme, inda Nabi sallallahu Alaihi wasallam a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sabai suna zama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zama na hira, zama na karatu, zama na wa'azi na tunatarwa, duk manzan Allah yana zanna wa tare da su. A zanna a yi hira, manzo Allah ya ba kowa haƙƙi ya saurari kowa shi ma ya hiri kowa ya saurare shi kuma a yi zama na karatu a zanna a yi karatu a karantar da mutane alƙur'ani da malonin alƙur'ani da tilawa da karatun alƙur'ani duka a yi ma mutane bayanin hukunce-hukunce duk manzo Allah yana yana da majalisi wurin zaman shi a cikin masallacin shi yace to wata rana muna zazzamne a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in qala alaina rajul sai ga wani mutum ya hito mu wani mutum ne ba san shi ba duk ɗan madina gaba ɗaya ba wanda ya san shi ba ko ne shadidun shadidu bayadu thiyabi bai tsananin fararen kaya ne ya sa kaya farare su yi farin kan farin ya yi tsanani babu wata dauda ko datti kuma gashi matafiyi ne bako ne to daga ina yake duk bakon da za a yi shigowa garin madina in dai bako ne ba ya da wanda ya sauke shi to za a yi mamaki saboda gari ne mai kura gari ne da fararen kaya da kayan yawon sai ka gami sun dauki kura musamman madina irin tada ba madina irin ta yanzu ba madina irin ta shekaru can baya da duk wani irin ci gaba da aka kawo yanzu wanda za ka yi ta yawo baka ga ƙasa ba sai an daɗe wancan lokaci ko ina ƙasa ce da laka kawai to gashi ba ko kuma ya sanyo fararen kaya kuma bai sauka gidan kowa ba amma kuma babu dauɗa ko wani kazanta ga kayan da shi mun mamaki shadidu sawali sha'a sa'annan yana da tsananin bakin gashi gashin shi baki kirin yake la yura alaihi atharu sama ba a ganin alamar tafiya ta balaguro a kan shi ba kore ne ba koko ta yayi to amma babu wata alama da take nuna mata hinyi ashe ba ko ba daga kasa yake ba daga sama yake ba kon sama ne ba na kasa ba durowa yi wala ya arifuhu min da kuma cikin mu babu wanda ya san shi a da duk mutanen Madina gaba daya kamar misali a ce zina mu da yawan unguwa ɗaya ne kaga yi mun san kowa a ce nan dunan unguwa mu to duk wanda ke unguwan nan mun san shi in kai baka san shi ba wannan ya san shi wannan bai san shi cikin mu dai in wani bai san shi ba sai wani ya san shi to shi babu wanda ya san shi a cikin mu gaba daya فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيزا وناورين النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه سيدنغنا بيوين شكدابيو إلى ركبتيه يزوى بيوين النبي قدابيو ma'ana sai gama goyoyin shi da na annabi ya jingina sa ka suka gani kuna gani wa wada a kafayya ala fakhidai sai ya za hannayen shi akan cinyoyin shi guda biyu ba cinyoyin annabi ba nashi ne shi ya zama irin zama na almajiri gaban malami muna gane irin wannan zaman da ake gaba da ya saba ma zama gaban malami duk wanda muka yi nan duk ba ya da wani ya miƙe kawawa wani ma ya daga wani ya yi ta'atu na kowa da ya dama zamani ne ya haƙuri ya zaɓa zamani ya ke ciki ko ba haka ba da ƙara rawun ya ce yana shan yana wajiyar kawo mai lemu mirinda ya sha ya ce zuka zan ba zamanin su ba na ba su shi ya ce baturen ya ba su sha ya ce amma mu kuma yan zamani kawai ma kawai zai ma'auka a wani musu su zamani ne وقال انت يا محمد صلى الله عليه وسلم يا كي النبي محمد akhbirni anil islam yace ba ni labari game da musulunci malaika jibril bai ce wa zala rasulullah dai gare shi da amr sallallahu alaihi wasallam me yasa yasa bai ce ya rasulullah ya ba aikin Allah bai zai kira shi da sunan shi na? shi ma? sai saboda shi ma ma'aikin Allah ne ko ba ga ma'aiki da ma'aiki wani bai ce ma wani rasulallah annabi isa ya ce wa bashirar bi rasuli ina muku albishir da manzo ya ti min ba'adi ismuhu ahmad zai zo bayana sunan shi zai zo bayana sunan shi ahmad kaga ya ce bi rasuli bai ce wa mubashirar bi ahmad ba shi ma manzo ne amma kuma ya ne malaka jibril saboda matsayin malami yake ga annabi malami ya zo da koya wa manzo Allah kuma shine malamin annabi da yake koya ma alqur'ani da sauran hukunce hukunce ko ba ga shi yasa yake kiran shi yake kiran shi da sunan shi karara kamar kai ne almajirin ka sai ka rinci Allah ga ta malam ha can yake wani wuri Allah ga ta malam kai wurin ka sunan shi Sulaiman ko sunan shi Dauda kawai ko ba ga ba na'am amma in ya bar wurin ka to can al al Allah ga ta malam yake cikin amma nan gaban ka tsara haka za ka kira shi da sunan da sunan shi ba wanda ya bari kenan ya ce ka bada labari game da musulunci ba kala sai ce an tasha da Allah ila illallah abin da ake ce musulunci shine ka shaida cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kai wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma cewa lalle muhammadu manzon Allah ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wato kimar sala ka tsaye da sallah kan lokacinta da shiga shiganta da duk ka'idodinta gaba ɗaya wato tiyar zakata kuma ka ba da zakka wata suma ramadan kuma ka yi azumin watan ramadan wata hujjar baita kuma ka yi hajjin ɗakin allah in istata ilaihi sabila in ka samu iko zuwa gare shi sai in ka samu dama sai in ka samu hali sai kana da isasshen kuɗi kana da kuɗi idan ka je aikin hajji akwai abin da za ka bar ma iyali kuma akwai abin da za ka tafiya da shi kuma ka dawo to shi ake ce mahali ka bar ma iyalin ka baka bar cikin tozarta ba baka bar cikin halin kakanika yau kai ma haka nan ka tafi da isasshen guzurinka zai kai kai mai doka to shi ke abin da ya rage wannan kana yin zuba haka ta yakin hajji muna ganewa haka mutumin da aka biya mashi aikin hajji an ba shi guzurin da zai in ya bar ma iyali kuma akwai wanda za a rikewa ya kai shi mai doshi su shi kenan sai ya tafi amma aka baka abin da ba ya isa kai kanka bai zama guzuri gare ka bare ka bar ma iyali ko wani za ka ciki kana da daman ka ɗan bi mutane ko da yake wuri ya riga ya wuri da an baka guziri ya gobe za a ta ya kuri kuri sai dai ka ya kuri kawai maka baka ɗari biyu sai ka raba biyu wani mai yari ɗari ka ce da Allah ku yi maleji ku yi hakuri sai na dawo maka baka ɗari uku nan ma dai ka raba biyu ka bar masa rabi ka ce da rabi in kuma ka ma sha kundum aka yi fi sabilillahi dan tafi sabilillahi aka ba ka birgi guda ka ce ga guzuri ya tuka mishi sai ka ga mutum na jin wani iska na bugun shi zai yi lahiya ya dawo dan ya wani ya dawo ya dan ci gaba da yan harkoki wani sai ka ba su ɗari biyu ka sai da ɗari takwas ɗin ka kamar labarka cikin kwagiri Allah ya samu dace. Amin. Qala sadaqta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kama da gaskiya ko malaika Jibril ce annabi kama da gaskiya fajibna lahu sai muka yi mamakin shi yasaluhu yana tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusaddiquhu kuma yana cewa gaskiya ya faɗi ni mamaki ba ko ne ba mu san shi kuma shi ke tambaya kuma aka ba shi amsa ce ga gaskiya wannan ne ran babu ne galibi mai tambaya in yi tambaya aka gaya mai amsa sai ce a haka nan ne to na gane to amma cewa yake gaskiya ne wanda kai yana cewa gaskiya ne dama ya san abin ke to kuma wannan ba mu taba ganin shi cikin almajirai ba mu taba ganin shi makaranta ba bisa amma kuma gashi muna mamaki yana cewa gaskiya ne Kala ya ci gaba da cewa akhbirni anil iman ka bani labari game da imani. Kala ya ce an tu'mina billah kai imani da Allah subhanahu wataala wa malaikati da malaikun shi wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi wa yawmil akhir da kuma ranar lahira. Wa tu'mina bil qadari ko wa bil qadari khairi wa sharri kuma ka ba da gaskiya da kaddara mai dadi da mara dadi. Kala sai ce akhbirni anil ihsan ka bani labari game da kyautatawa kawai ce an ta'abu da Allah ka annaka tara ka bauta ma Allah ka kana ganin Allah fa lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka ganin Allah to Allah fa yana ganin ka to shine mahallin shahid shine dalilin da muke nema cikin hadisi manzo Allah ya faɗi wannan magana kawai ce akhbirni an as-sa'ati ka bani labari game da tashin alkiyama yaushe za a yi ta a wace rana a wani lokaci da saba da rana da daddare wace shekara mutane suna kwana ko suna bacci za a yi yaushe ne za a yi kawai sun ce mal mas'ulu ana bi alama min as-sa'ili wanda ake tambaya game da ita ba shi ne mafi sani ba daga wanda yake tambaye shi ba na da ni da kai dukkan mu musulmi قال sai ce to akhbirni an amaratiya ka bani labari game da alamomin ita alkiyama qala sai malaika jibril ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce an talida al-abad rabbataha kuyanga baiwa ta haihi uwar gidanta mana malamai suka ce wato daga cikin alamomin tashi alkiyama yawan bayi za su yin yawa ƙarshen zamani za a yi ta yin bayi da yawa har sai baiwa ta haifi uwar gidanta mana sai ta haifi wadda za ta zama towa uwar gidanta ita ɗiyar ba baiwa ba ce amma ita uwa baiwa ce mana bayi za su yin yawa har sai baiwa ta samu kanta ɗiyar ta ce kuma ta zo tana mata aiki ba ta sani ba muna gane ko to alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama wa an tara al-hufata kuma sai kaga al-hufata wato mutanen da ba su da takalmi mutanen da ke yawo ƙasa ba su da takalmi saboda tsananin talauci da rishi al-urata tubabbun mutane tsirara waɗanda ba su da sutura da za su shi ma saboda tsananin talauci al'alata uwa uba kuma talakawa ne cikakkin talakawa riya ashai makiyayan tumaki ashai jami'in na ashatu tumaki da yawa awaki da yawa sai ya ce musu ashau ya taɓawaluna suna ta yin gidaje masu tsawo filbun yana a cikin gidan da suke yi daga kyaran mun tashi a jama ce mutanen da saboda talauci ba su da takalmi saboda talauci ba su da kaya ga su talaka ga su makiyaya amma kuma wata rana sai ka gansu su ne suka shigo birni suna yin dogayen gidan wanda a can ma rayuwar da suka yi ta ƙauye ba cikin gidajen laka ma suka yi cikin ɗakunan zana ɗakunan haƙi suka zai gidaje to sun shigo birni kuma kuma gidajen ma dogaye duk wanda ya shigo sai ya ga gidajensu wanda ya ce famaba sai ya wuce balabit na maliyan hadisi ne ne sananne kun ga wani canji da ba matsala balabit na maliyan sai muka zauna wani lokaci mai tsawo faƙala sai manzala sallallahu alaihi wasallam ce ya umar kai umar a tadruna mani sa'il kun san wane ne wannan mai tambaya kulla muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi sune mafi sani ladabin mutum an tambaye shi game da addini dama bai san abin ba to kai kai karan ba ce baka sani ba ai ba kayan gidan ku ba ba zai ce dole sai ka san komai in ka taba sanin abin to yi kokari ka ce kaza ne ko da kamance ya kokari ka saboda da can ka san abin daga baya kamance amma ba ka sani ba in ga mutum ba ku taba ganin shi ba an ce maku kun san kowa ne ne kuma sai ku za ku yi ta jaye-jaye abin suka ce a mun baka gari ya rasu da ba ka gaya mun kowa ne ba ku sani ba Allah da kai ku kaɗai kuka san kowa ne ba da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hada jibrilu wannan malaika jibril ne atakum ya zo muku ne yu'allimukum amma dinikum dan ya koya muku sha'anin addinin abinda ya kawo shi gida to da haka wannan hadisi ya karantar da mu wato cewa matakai matakai na addini guda uku ne musulunci da imani da kuma ihsani ya karantar da mu kuma ladabi a wurin neman ilimi majalisa nan sallallahu alaihi wasallam tsuwa ke tana jin kowa ya ci fiye da saurari har sahabbai ma murna suke yi ba ko ya zo yi tambaya saboda su karu ba a yariya ba a dumumuwa ba a surutu za ka ganin wani kowa ya zo ya nemi ilimi ne kowa manufar shi ya san ilimin addini domin Allah ta'ala ya wajabta mai neman shi saboda ba za ka samu hatsaniya wurin ba ko hayaniya a wurin ba kowa ya yi ladabi kowa ya zira ma annabi sallallahu alaihi wasallam ido yana sauraron bayanin da manzon Allah alaihi salatu wassalam yake to haka ya kamata wurin karatu ya zama to ya fi kowane wuri nutsuwa ya fi kowane wuri kwanciya hankali ya yi kowane wuri kawai ci ka zo karshe wuri cin na sauraron mi bayanin da malami yake domin ya rike wannan bayanin kai ya zama to ka zo makaranta an yi bayani baka rike ba kuma Allah ya tambaye ka Allah zai tambaye ka in ka ce dama ba Allah ce dama na sani yayi wasa kai ana abun kai kana can kana ta wasu abubuwa na san baka saurara da kyawu to me yasa me yasa za ka zo inda ake wannan hukunci na ka saurara da kyau kai amma da wani taro ne wanda zaka samu duniya ko kuma wanda ba ba duniya zaka samu ba wani duniya ma zaka samu amma zaka aje hankalinka ka saurara don me kai haka me za ka ce wa Allah sabai hucin suke an ce mutum ko mace ba ya yi kamar tsuntsaye ne saman kawunan su haka suke gaban manzana ka sa wanda tsuntsaye duro basa kan shi ba ka motsa saboda mu saboda ka ji daɗi ya sauka gare ka ka san da ka motsa firir zai ya san da ka motsa so kake ka kama shi da aka samu mai suke ba su mutu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ba su zira mai idanu suna kallo kamar da kuke ta kallo na ku Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi na'am mala Thank you. yana tambaya ya ce yesu ce aka yi ma wato ciki ba tare da aure ba ya ka kai kara wurin shari'a mai shari'a sai ce to dole wanda ya cikin su ya aure ko ko ya halitta ya aure ta ya halitta ya aure ta bayan ta ta yi ciki kuma shirin na wuri na dole bai da wani fa'ida banna ta riga ta auku shi ai ta istighfari a tuba domin ba za su yi zama su bi kowa ba ya san kowa ita ba ta san shi saboda wannan aika aika da ya mata shi ma haka nan saboda bai shirya auren ta ba an ce dole su yawo kenan kowa kwarar shi za saboda haka da ana iya matsa mai saboda hukuma gare shi a ce sai ya ɗauki wannan ɗan wannan za a mashi wannan hukumai a mai wannan horon dole ya wuce wannan ɗan zaman to kamar ɗan shi Allah ya kiyaye na amma aure tsakaninsu ba haramun bane matukar dai ta kare ta haihu da ta haihu shi kenan ta kare inda ta sai a mata aure da shi na'am mai hukuncin mutanen da ya zalunci mutane da yawa amma bai san yawa adadin mutanen da zalunci shi kenan sai ta bin mutane yana ta waɗanda yake iya rikewa ita rai ya ta gaya musu ya ta roƙonsu gafara in kayansa ya ce ta maida musu a hankali a hankali waɗanda yake yi tuna waɗanda ba ya tuna kuma ya ta roƙon Allah ya bi mashi tuba za yi mai kyawu ya nuna ma Allah cewa ya tuba ba daga wannan zaluncin da ya gwada ma Allah shi kenan ba zai karawa ba kuma ita bin mutane yana roƙonsu gafara na'am ko kuma yana yawa sai sa lasifika cikin gidan shi ce jama'a duk wanda ya san na cuce shi ko je gidan rediyo Allah ya kiyaye saboda ka abin da mutum zai shi ne ya gyara kawai waɗanda yake iya tunawa ya je ya gyara da su zalunci iri iri ne wani kayan shi karke wani kudin shi karke wani kuma bata mai suna kai wani kazafi kamar shi wani din da kazanna sai kai ta zaki shi ta bata shi duk zalunci to kaga in wannan ne in ba kayan mutane ka rige ko kudi ba abinda kai ta yi to din da kazanna sai kai ta yaban mutum cewa na kai kace mutunan banza ne ce a gaskiya mutunan kwarai ne kuskure ne cinin kirki duk ga ya wuce kaga ya ce wallahi bawan Allah ne ka samun irin waɗannan duniya ai da kuma kana bari ta cike da ciki ka sa abin da kake yi tuba ne kake mace ce gina al'ada ya zo mata ya dare bai dauke ba har wajen wata ɗaya da wasu kwanaki wajen kwana arba'in dauke ba to su malamai na cewa jini ne kawai jinin al'ada ne duk jinin da ya tafi da mace in dai jinin yana na da irin kamannin shi tun na warin toshi ne wasu kuma suna cewa mafi kololuwan shi ne sati biyu zuwa kwana sha biyar shi ke abin da ke bayan wannan kawai jini ne na cuta ba jini ne na lafiya ba shi jinin al'ada jinin lahiya ne jini ne da yake nuna mahaifin mace lahiya lauki ko yau ko gobe tana yi ɗauka ciki abinda jini al'ada yake nuna to idan ya wuce waɗannan kwanaki ya yi sati kwana goma kwana sha biyar bai ɗauke ba to shi ke kan wace sun ke zargi yana zama tana ibadodinta kenan kawai ba jini ne na lahiya ba jinin ciwo ne ya ci gaba lokacin da ya ɗauke kawai Allah ya sa kuma shi ne abinda mafi yawan malamai suka ta yakan shi cewa an ya wuce waɗannan kwanaki to ba jinin al'ada ba ne jini ne na istihaba jini ne na ainihin rishin lafiya sai mace kawai ta ci gaba da duk wata ibada ko da jinin na zuba a lokacin da za a ɗauke wa na'am nan garin
akwai karan kwanakinsa sun suna yara su ko kama shi ne malamin suna na farko na wata da ya ce yana tana da yara su a cikin wata na azumi bai iya lissa kwana nawa ne sha'anin da tsari da mai su yana tunani shi a wancan lokacin ce ya san dai an shiga farsan ba an biya an fita mishi wannan azumin kwana kwanaki na kowa shi ba ya ce in ana hadda a gaya mishi yana son yau kuma ga shi nan bayan ina ya daɗe ba zuwa makaranta ya kawo
to wani bawan Allah ne Allah ji ganshi ya dade yana jiya jiya Allah mai cikawa cikin waɗanda ake karatu da sunan tambayar da yake akwai kanan mahaifin shi wanda tun suna yara shi ya koya musu karatu to ya rasu cikin azumi sai dai azumin bai san nawa ne aka sha ba kuma an zawa yau bai san an ranka mai wannan azumin ba ko an yi wani abu wanda zai tsaya a matsayin rankon azumin to shi ne ke tambaya ne za a yi a gaya mai yadda za a yi shi yi to kuma shi ya Allah mai cika to kenan kuma akwai wani na kusa da shi yana ji shi kenan sai a yi ba a rasa wani ko iyalin mutumin ko wani wanda za a tambaya ya bari iya adadin azumin da aka sha sai a hidda mai abin nan abinci madadin azumin da ya sha ya samu ya ba Allah mai cika dan sai a hidda abinci na kwana goma ne ko na sha biyar gwargwaron dai kwanakin sai a hidda abinci kawai ya isa ba sai ya rama mai azumi na'am balala da ka kira sallah ko kuma mace
الله أكبر الله